ba za su yi kamar yadda ba za su yi ta hajjubar bayan da yanki haka ma shigar da abin su ga namar da kawo masa abincin da kuma za a dafa ba na da kafin da samu ne don shi ko in da ina da abin da za su su ga suka karfi da kusan zuciya shi ma Allah ya dafa shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Alhamis sha shida ga watan Ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 haka nan da nasara kuma kamar biyar ga watan uku 2026 muna cikin suratu al-mujadala surar da aka saukar da ita a madina domin koyar da mu ladubban majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran majalis na ilimi da kuma koyar da mu yadda mutum zai sani kuma ya kudurce a zuciyar shi cewa Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da mu a duk inda muka kasance shi yasa ake so mu zama masu jin tsoron Allah haitu ma kunna taqillaha haitu ma kunt ce zama yana jin tsoron Allah a kowace irin gaba za mu tashi aya ta goma sha biyu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم جمالي كتاب من آداب المجلس yana daga ladubban majalisa wurin zama shine ta'zimun nabi sallallahu alaihi wa sallama bima ya'udu nafuhu lil fuqara girmama annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi na abinda amfanin shi yake dawowa ga mabukata inda iradati munajatihi lokacin nufin ganawa da shi to wannan wata ka'ida ce Allah subhanahu wata'ala ya sanya bayan buƙatuwar ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yawaita har ma ya zamana karantarwar ko barin shi ya isar da wasu sakonnin yakan zama a kure wannan yazo yace yana son ganin shi da sun gama wani yace shi ma din mashi a kure yana son ganin shi sai awoyi ana ta ganawa nan dan zauna dan fara bayanai can wani shi ma ya ci shi ma yana san ganin shi a kebe to shine sai Allah madaukin sarki ya sa ka'ida ka'idar da ya sa shine azam ya zama ne mutum na san zai gana da annabi sai ya aje wasu kudade wasu dinarai ko wasu darahi to shine ma da yake cewa to waɗannan kudaden da za a aje ya'udu nafuhu lil fuqara'i amfanin su na dawa ne ga talakawa galibin talakawan nan ma ba za su iya ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam din ba ko wani abu mai kama da haka to sai aka ce ai wani abu da za su samu wata fa'ida inda iradatu munajati wa yanha kuma Allah madaukakin sarki ya hana anil ifrat fi su'ali wuce gona da iri ko zakewa a cikin tambaya Allah subhanahu wataala sai ya hana saboda abinda ya halakar da al'ummomin da suka gabata shine kasaratu masailihim yawan tambayoyi a yi tambaya ɗaya a jujjuya ta ko a cicciro a zazzakulo wasu na abin da za a iya wadatuwa da amsa ɗayar da aka bayar wa yumayyizu wannan ka'idar da Allah ya sa na gabatar da wani abu kafin ganawa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin amfanin shi yana bambancewa bainal mukhlisi wal munafiqi tsakanin mai bautar Allah don Allah tsakanin munafiki mai fuska guda biyu ومحب الدنيا ومحب الدنيا ومحب الآخرة kuma wannan sadakar da aka ce a rika gabatarwa kafin ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam zai bambance tsakanin mai san duniya ba zai iya bada ko kwandala ba dan ya ga annabi kuma mai san lahira zai iya bayarwa kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan najaitumur rasula idan har za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aradtum munajatihi in kun yi nufin ganawa da shi faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa kafin ganawa da shin ku gabatar da sadaka zalika khairul lakum ba da sadakar nan shine mafi alkhairi a gare ku wa atharu kuma shine mafi nuna tsarkaka da zunubikum ga zunubanku والأمر للندب وقيل كان للوجوب فنسخ الأمر نن أمرنا da aka bayar na mustahabi ne wasu malamai suka ce a umarni ne na wajibi domin idan umarnin ba na wajibi bane to dan bambancin da wancan salon da suka saba na kawai mutum ya zo ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita haka nan dan bambancin ba yawa kamar ta ka bada umarni na wajibi duk wanda zai gana da shi ya aje dinar kaza ko ya bada wani abu na sadaka aqaddimu baina yaday najwaakum sadaka bai tantance nawa za a bayar ba to amma dai idan ido ba mudu bane ya san kima eh akwai zuwa anguwa akwai tafiya mutum hankalta zai gane yayi tafiya ya je anguwa da sauransu to ya bada sadaka ya bada irin sadaka ya bada gagarumar sadaka to a samu wani abu da zai iya amsa sunan sadaka a baya zalika khairul lakum wa athhar yace wa qila kana lil wujubi fa nusaka al wujubu sai aka shafe wajabcin wannan fahimtar ita fi kowace karbi wannan umarnin da Allah ya bayar faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa umarni ne na tilas sai zama duk wanda bai da kudin da zai bayar sadaka ko mugun ciwon munafincin zuci ba zai iya sa ya bayar ba an hana shi ganawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai tambaya ta cikin jama'a gaba daya ko kuma ya gabatar da bukatar shi a cikin jama'a gaba daya kuma dama ɗayan biyu ne ko dai wanda bai da kuɗi mutumin kirki kaga ba zai gane da shi ba an rage adadin kenan ko kuma mai kuɗin da shi ko ba muminin gaskiya bane munafiki ne shi kuma zai ga asara ne yanzu kawai saboda za a gane da shi sai an biya kuɗi mun fasa shikenan to kuma dama irin sa ake so a rage kaga kenan wannan yake nuna maka wata dokar ba wanda aka nufa wa iya wanda aka nufa kawai take shafa ba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba ta shafar kowa wannan fitina ta suka jawo ta me yasa za a hana shi sakat kowa da karamin abu da babba ya zo ce zai gana da shi to da aka sa doka sai ta shafi har wanda bai ba yi tsammani ba kuma ba wai laifin su bane an share wannan wajabcin da ayar da ke kasata a ashfaqatum an tuqaddim qala sai Allah yake fa illam tajidu idan ba ku fa illam yajidu ko a fa illam tajidu in ba ku sami abinda za ku bayar na sadaka ba domin ganawa da manzon Allah shine ma ta tasaddaku nabi abinda za ku bayar da sadakar shi to fa inna allaha ghafurun lalle Allah mai gafara ne li munajatikum game da ganawar ta kamar wannan ya sa dan bar zai dage dokar da ya sa ta wajibcin bada sadaka domin gashi ya fara da maganar gafara rahimun bikum kuma mai jin kai ne a gare ku yani fala isma alaikum babu laifi a gare ku fil munajati min ghairi sadaka ku je ku gana da shi ba tare da sadaka ba ثم نسك لزوم ذلك بقوله sannan sai Allah ya sharfe wajabcin bayar da wani abu na sadaka da faɗi shi a ashfaqatu a ashfaqatum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa id lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
Allah ce a ashfaqatum yanzu kun shiga tsoro ne al-imam ibn kasir yace wato Allah na tambaya ne yanzu yanzu ko kun shiga tsoro ne na cewa kila dokan nan fa za ta dade kila fa dokan nan za ta dade talakawa ba da za su iya ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda ba su da abin da za su gabatar a ashfaqatum bi tahqiq al-hamzatayn wa qira'a al-ibdal ath-thaniyati alifa وتسهيلها وإدخال ألف بين السهلة والأخرى وتركه أي أخذتم كوكن صورتني من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أتي سيكون gabatar kafin ganawa da annabi wasu sadakoki shin kun tsorata wasu malamai suka ce a ashfaqatum kun shiga takura wato kun zama abin tausayi kun shiga kuncin da har wani daga nesa har na tausaya mawa ne duk sati ya kan dogarin nan din ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila saboda jama'ar shi da har ya bani tausayi to yanzu har kun fara tausayin juna ne koko har kun shiga tsoro na cewa idan dokar nan fa ta dade to mene zai faru ashfaqatum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa at-tadayyiqu ala fuqara'ikum shin ko kun tsorata da kuntatawar da dokan nan ce ga talakawanku fala yasafiuna ayyuna bin nabi har sun gada wajen ganawa da annabi ma asidiqil hajati ila zalika tare da cewa suna da bukata ta gaskiya don ganin ganawa da shi din fa illam tafa'al to idan ba ku aikata haka ba mana idan bukatar ganawa da shi ta taso kuma ba ku iya ba da sadaka ba wa taballahu alaikum to Allah ya janye raja'a bikum anha to taballahu alaikum inda ana nufin sun yi laifi ne an yafe musu ya ce taba an amma kaga bai ce wa taballahu ankum ba daga taballahu ala nabi sai ce taballahu alaikum abinda yake nufi da taba nan raja'a ay raja'a bikum Allah an hadhihi alqaida aw an hadha hukumi to wa taballahu alaikum Allah ya ya fe muku ya janye wannan ka'idar da ya sa muku raja'a bikum anha ya janye ku daga gare ta yanzu babu hukuncin wajibcin ba da sadaka dan ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai abinda ake so fa fi musallata ku tsayi da sallah yadda ya kamata wa atu zakata ku ba da zakka yadda ya kamata wa atiqullaha wa rasula kuma ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon shi aidumu ala zalika dama an same suna masu da'a ne shi yasa ba suka cancanci wannan kira to abinda ake nufi ku dawwama ga yi wa Allah da'a ku dawwama ga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a har zuwa numfashin ku na ƙarshe wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani ne na abin da kuke aikatawa da tunanin da kuka yi a zuci na cewa dokan nan ta yi tsauri da tsoron da wasunku suka ci na cewa idan dokar nan ta dade za a takura to Allah kabirun bima ta'malu shi yana sane da wannan abun da kuka aikata alimun bihi yana sane da shi yujazikum alaihi zai saka muku akan shi ko kuma wallahu kabirun bima ta'malun Allah yana sane da sadakokin da kuka bayar kafin in danyi wajabcin bayarwa sai ya zama in mutum haka nan a karan kan shi ce zai gana da annabi ko bari ayyukan alkhairi to sai zama yayi ababi na istidba kuma haddada ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya tsoratar mai ya hazur majlisan nabi ya tsoratar da wanda yake halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama la lil istifadati amma yana halarta ne ba dan ya fa'idanta ba lidinihim ba don su fa'idanta ga addininsu ba ballin tajassusi a suna zuwa majalisun annabi ne sallallahu alaihi wasallama kawai domin leƙen asiri domin bin kwakwafi ce bari mu je kada a yi ta yi ba mu aka je ana karanto aya da aka saukar annabi na bayani annabi na fassara ta da hadisan shi ko yana faɗar wasu hukunce-hukunce da suka zo dimnan fil ayat da qur'aniya kawai shi sai ya ga ba wannan ne damuwar shi ba yin mutum nawa suka zo talakawa nawa suka zo mawadata nawa suka zo masu mulki nawa suka zo tawagogi daga wajen madina mutum nawa suka zo akwai kiristoci ko yahudawa ko mulhidai ko abin nan majusawa ko sabi'awa cin cikin su akwai wanda suka zo mutum ne suka musulunta irin wannan da ya asirin su su yake yi to shine sai Allah ya tsoratar da su da cewa yana fasana da su su shiga taitayin su kafin su ma a dawo kansu a dauki doka alam tara ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
وسأل مدوكين سركي yake cewa alam tara baka gani ba baka lura ba ila allazina tawallaw qauma zuwa ga waɗannan mutanen da suka so waɗannan mutanen tawallau suwa yake cikin wannan lamiri su ne yahuda abin nan munafukai shin baka ga munafukai ba ne waɗanda tawallau kauma suka ƙaunaci yahudawa in sun zo majalisar annabi sai ga babban aikinsu wannan ƙaunatar da su munafukai za su yi wa yahudawa ita ce babban abin da za su yana ko su tallata ta ko su karfafe ta ga wanda ya riga ya shiga Allah ce to a cikin ku akwai masu zuwa majalisin annabi da wannan manufar ghadiballahu alayhi to Allah ya riga ya yi fushi da su Allah ya riga ya yi fushi da waɗannan munafukai da suke zuwa su jibinci yahudawa kuma su makala kafa a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya tona masa asiri ya ce ma hum minkum ku mu'minai ku shiga taitayin ku su waɗannan munafukai ba daga cikin ku suke ba duk da cewa a fatar baki suna nuna muku kamar suna tare da ku wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in suka haɗu da mu'minai sai ce mun yi imani وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إن سكا حددا منافقai kuma ko mushrikai ko yahudawa sai ce ai muna tare da ku shine Allah duk ya kunnin mu'mine ce ku lura munafukan nan mahum su munafukan nan ba su kasance minkum tare da ku ba a matsayin su na mu'mine wala minhum kuma Allah ya ce kuma ba sa tare da waɗancan minal yahudi daga cikin yahudawa bal hum muzabzabuna su muzabzabuna ne mai da Allah ya faɗi tona musu asiri muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula masu raba kafa ne tsakanin nan wurin da kuma can wurin to sallah ya tona musu asiri to su muzabzabuna ne wa yahlifuna ala al-kadhibi suna yin rantsuwa bisa ƙarya ay qawluhum innahum mu'minuna maganar da suke faɗe ta cewa ai su mumine ne to Allah madaukin sarki ya riga ya san wa ma hum bi mu'minin su ba mu'mine bane amma dai suna faɗe da fatar baki wa hum ya'lamun alhali su kansu suna sane cewa su ba mu'mine bane ai annahum kadibuna ko kuma suna sane da cewa su makariyata ne cewa ba mu'mine bane ƙarya ne suke faɗe saboda an riga an saba أعد الله لهم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون يتي أعد الله لهم عذابا شديدا Allah ya yi masu mummunan tanadi, azaba mai raɗaɗi mai tsananin gaske, innahum sa'a ma kanu ya'malu lalle abinda suke aikatawa ya munana munin ma ya munana saboda Allah ba zai taba daga musu kafa ba na ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin to Allah madaukin sarki ce ittakhadhu aymanahum junnatan so rikirin tsoyinsu a matsayin garkuwa ko sitiran wani shamaki da ke ba su kariya ala an kutihim ga aƙidar da suke a kai ta munafunci wa amwalihim da kuma ba da kariya ga dukiyoyinsu so da inda kafirai ne zalla kagan jihadi ya taso za a bi ta kansa a niƙe abinda suka tara na dukiya sai a kwashe shi a matsayin ganima wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli kama yanzu su sun fito da rigar musulmi in ka ce za ka yake sai ka ai musulmi ne ai ba za ka yake su ba kaga sun bai wa rayuwar su kariya kuma sun bai wa dukiyar su kariya alhali ma hum minkum wala minhum kama wannan rantsuwar da ka matsa mun sai ta rantsi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sai riki rantsuwoyin da suke yi a matsayin garkuwa wadda take ba su kariya kuma ƙarya suke inna hum sa'a ma kanu ya'malun haka yake a cikin suratul munafiqun kuma haka yake a cikin suratul mujadala ayar yadda take a can haka take a nan inna hum sa'a ma kanu ya'malun wallahi abin da suke aikata wannan ya riga yayi muni fasaddu an sabilillah ay al-jihad sai suka toshe mutane daga jihadi in wani yazo sai su hana shi fita la tanfiru fil har haka sai ta madin za a je ta buka wanda kai ma za ka ne ce eh ka san an ce tafiyar da nisa ina dan har hada guzuri ne je to billahi lazi karka fita karka fita wani kuma an munafiki ne ya sake rabuwa ce ya rasulullahi ai man guzuri ina da guzuri eh idan li wala taftinni kai man izini ya rasulullahi kar in fita yakin nan saboda in na fita yakin nan daga 'ya'yan turawa ba zan iya hakura ba ina son su Allah ce alaika da fitinatin sakatu ai a wata fitinar ya fada ya kaura cewa karama ya fada babba shine daga wanda ba su je ba su yi ta murna farihal mukallafuna bi maqadihi farihal mukallafuna ko bi maqadihim khilaf rasulillah wanda ba su je yaki ba sai su yi ta murna ai ya tafi mun zauna a gari kuma ya dawo muka gaisa naga ya rike man hannu kaga bai gane ba kenan shine yesu koma gefe ce huwa udun ai dama shi ka san ba wayo sosai yake da shi ba in ka danka shi kawai sai ya dawo shine Allah ya zo ya ba su amsa a cikin suratul tauba nan da ba ta da basmala dan an bude ta da zafi zafi aka nike kafirai aka rika babin su an gama da su to waɗannan mutane suna toshewa daga barin tafarkin Allah subhanahu wataala falau ma'azabun muhin suna da abin nan azaba mai radadi wadda sun riga sun tsoma kafa yace dan tubuni tubni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun narihum fiha khalidun nace lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyin su da ƴaƴan su ba za su wadatar da su komai ba a wajen Allah min azabihi daga kukuta daga azabar shi ba za su iya wadatuwa ba ulaika ashabun nari waɗannan mutanen ƴan wuta ne hum fiha khalidun lallai dukan masu dawwama ne a cikin wannan wutar sai aka umarci annabi da ya tunatar da su uzkur yawma yab'athuhum Allahu jami'a yawma yab'athuhum Allahu jami'a فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إن innahum humul kadhibun
Allah mulkin sarki yace to ya rasulullah ka tunatar da su fa wannan ranar wanda yauma yab'athuhumullahu jami'a ranar da Allah zai tashe su gaba daya gaba daya su munafikan daya kenan ko kuma ranar da Allah zai tashi halitta da mutane da dabbobi da aljanu gaba daya duka zai tara su to ka faɗa masu wannan ranar rana ce da ya kamata a ji tsoro to yau mai jima'uhumullahu jami'a wasu malamai suka ce a in ka kalli abin da ke gaba ana maganar su munafukan ne ranar da Allah zai tara su gaba daya fa yahlifuna la sai su ta mashi rantsuwa annahum mu'minuna wai cewa ai su mu'minai ne tun a lahira fa za su yi ta rantsuwa kama ya halifuna lakum kamar yadda suke maku rantsuwa a nan duniya wa yahsabuna annahum ala shay suna zaton su suna kan wani abu mai kwari na azo a fada min nab'in halbihim fil akhirati kad dunya abinda suke togo da shi na cewa kila za su iya dacewa a lahira shine rantsuwar da suka rike yi to da anan duniya sun ci gajiyar ta su an san ba musulmi bane sai rantsa su musulmi da an kyale su sun kare rayuwarsu sun kare dukiyoyinsu sun kare zirga-zirgarsu sun ci albarkacin haka to jin daɗin wannan daddada ko zazzakar gubbar rantsuwar ƙaryar shi ne suka je gaban Allah sai suka fara maimaitawa lalace musu ala saurara littambi saurara ya ku jama'a innahum humul kadhibuna waɗannan mutanen maƙaryata ne fi da'awahum annahum mu'minuna cikin da'awar da suke ta cewa wai su muminai ne to Allah ya ce ƙarya suke yi su ba muminai ba ne kuma ba ma abin da ya haɗa su da imani a kawai dai sun samu wani abu sun fake da shi to shi ke na yanzu kai baka kone sa addinin kai tsaye ba haka da gaggawa amma dai kan maganar imani ba su da shi kuma su ba za a saka musu da irin abin da ake saka wa masu imani ba sai ce istahwaza alaihim istahwaza alaihim ash-shaytan fa anzahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan humul khasirun yanzu ana faɗar abin da ya sa suka zama ba fa muminan nan ba tun a rayuwarsu alamun da ke nuna su ba mumine ba ne sun baibaye su Allah sai ta hawa da alaihimu shaitan shaitan ya riga ya mamaye su shaitan ya mallake su shaitan ya zama shi ke sarrafa su ko daga kusa ko daga nesa bi tsa'atihim lahu saboda da'ar da suke mashi to me kace babbar alamar da ke nuna shaitan ya cinye mutum ko ya mamaye shi fa'ansahun zikirallah sai shaidan ya mantar da su ambatan Allah gaba ɗaya sai suka manta da safe babu zikiri da rana babu zikiri da yamma babu zikiri babu azkarun munasabat babu azkar mutlaka shi ne ba za ka je na ambatan Allah ba a ba za ka je na faɗi ba abin da ya dame shi ulaika hizbu shaitan waɗannan mutanen su ne ‘yan rundunar shaidan ai atba'u su ne mabiya shaidan ala inna hizba shaifani humul khasirun ka sani lallai mabiya shaidan su ne a tararru li'annahum qad khasiru anfusahum saboda sun yi asarar rayuwarsu ta duniya da rayukansu bidkhulihim an-nar al-mu'abbada saboda shiga wata wutar da aka dawwamar da su a cikinta wannan shi ya jawo musu asara mafi girma a rayuwa ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار wannan ayar abinda take nunawa da zaran mutum wata alama ce aka ba mu ta gwada kai da kai irin ta yi wa kai hisabi ta auna kai so nawa ka ambaci Allah a yayi to gwargwadon yawan ambatan da kai gwargwadon ribar ka da yinin adadin ka ba yawa na ambatan Allah a yayi kai asarar wannan rana kuma da alamu shedan ya mamaye ka kenan akwai hadisin ma'adan ibn abi talha al-yamuri wata rana ya hadu da babban sahabin nan Abu Darda sai Abu Darda yake ce mashi aina maskanuk kamar ya fahimci kaman bako ne shi bai san shi a garin nan ba yace wai a aina kake zaune ne wace anguwa wani gida shi kuma sai ya ce mashi fi qaryatin duna hims ina zaune a wani ƙauye kafin ka gama ƙarisawa hims a ƙasar siriya kenan har yanzu garin a ƙasar siriya yake kuma tun a wancan lokaci duk a yankin hijaz yake ko kuma ka ce a yankin sha ya ce a nan nike sai abu darda ya ce mashi to zo bari in ƙare ka da wata fa'ida kafin ka koma ƙauyen samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min salasatin في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان النبي يقول والله yace na ji annabi na tabbatar mana da cewa babu yadda za a yi ka samu mutane uku a ƙauye ko a karkara dama dai can ne addini ya fi shan wuya ko ƙauye garin sukare ya waigo ya ce a sake dubawa shi ma kai shi aka yi shi ba ɗan ƙauye ba ne daga binni suka matsa mai suka kai shi can wai shi ma ba kare kare ba irin wannan halitta amma bai so a kai shi ƙauye akwai madakin magana na sarkin zazzauna wani mai baki baki abin magana akwai wani yanayi da ya taɓa cewa ƙauye ya ce ragga ƙauye ya ce yunwa ƙauye rangwamen addini ƙauye da guda-guda suka salla kaga abu hudu ya faɗa ka ita kuma dukkansu a ƙauye har yunwa da ya faɗa kai ta ƙauye za ka samu mai kuɗin ƙauye amma da za ka cintibi da zai je gun likita zai ce daga cikin lalurorin shi akwai ƙarancin abinci wanda shine awwalu ma ya jibu cikin abin da Allah ya bashi na arziki saboda za ka ga shi ɗan binni wani mai hikima yake cewa shi ɗan binni ya tambar da ɗan ƙauye a babin abinci ɗan binni na cin abinci ne da ɗayan abu biyu ko da duka biyu ɗan binni yana ci ne ko dai dan bakin shi na so ko jikin shi bai so za ga ɗan binni ya sanya lakasera bakwai a yi ne da za ka tambaye jikin shi zai ce maka ban so amma harshen ɗan binni na so ko kuma ɗan binni ya ci abincin da jikin shi ke so saboda masana sun ce irin shi ya kamata ya ci ko da bakin shi bai so ko kuma ya hada wanda bakin na so kuma jikin na so kamar ka je kauye fa a shi kauye ba yana ci bane dan bakin shi na so dan galiban abinda bakin dan kauye ke so tsada gare shi yasa ko dan kosan nan sai ya shigo gari ko dan indomin nan sai ya shigo gari auda ne suna da lauya a ji yau ya ce dani yanzu a kawai ma'ana da soye kusan ko a dangwala a abin nan to za ga shi ba zai ci bane don bakin shi na so ba kuma zai ci bane don jikin shi na so zai ci ne saboda wannan ya ga arha za ga mai kudin ƙauye da zai iya miya da kilan kifi ko nama amma shi nama daga sallah sai sallah kazar shi ko zaben shi in ya kasa aka yanka to sai ka jina ta be niyyar shiga gari ba amma ta kama shi ba wani kama ka da dai ka ba yara su jike mana don aka ci shi sai ya yi zazzabi to sai ga akwai yunwar to kaga ga ragga akwai kasala zaman kashe wando ya fi yawa a ƙauye gulma da waye da labaran marasa dai tabbas in ka ga haka abin ne an kwaikwayi ƙauyen ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu kai mai zaman ƙauye sai dai mu iya zuwa mu training mu dawo man saka na libadi ya tajafa haka annabi ya ce duk wanda ya zauna ƙauye za gan shi da wauta akwai ballota in kun kasa faɗi ku bashi ya faɗa gwamna zai zo garinku ku duk yan binni ne diploma digiri ba za ku yi gaya wani wasu maganganun ba ku je ƙauye ku ɗauko wani ba ƙauye ku ciyar da shi ku shayar da shi ku ba shi rigar sallah ku ce wa gwamna bayanin ba ku da titi duk ku sa iya fi gwamna zai ji magana ballo ta zai yi don shi bai ma san ba ta yi ba har sai ka hararo ba ta yi bane ma za ka ji nauyin faɗi shi zai gama ai haka ma ya kamata a faɗa ranka ya daɗe titunan mu gaba ɗaya ba su da kyau kamar ba aljanna kuke so ba dan gani ba zai iya faɗe ba to ranka ya daɗe in dai an samu wani yanayi yan titunan mu na buƙatar gyara kai kanka ka ce sai an samu yanayi kuma a shekara hudu ba za a samu yanayi ba shekara hudu ba za a samu yanayi ba kawai dan kawai ne zai ce ranka ya daɗe to mu yanzu haka mun fara shirye-shiryen komawa wata jami'iyya dan titin nan ya ishe mu nan muka yi ku tun ranar marin labe kai kanka baka ƙara takowa nan wajen ba sai yanzu da aka yi mutuwa ka zo gaisuwa muna gama saboda zaɓe ya matso ne to ɗan ƙauye ne zai iya wannan fashin bakin matani da shari to sai ku aro shi ku ce yi mashi bayani amma kai ka je ƙauye ka ɗan koyo hikimarsa da dabaru da rayuwa irin tasu man saka na albadi ya tattafa wa manitta ba a saida gawa wanda ya bi farauta zai lalace za ga ya zama wani halakakke halakakke ba sallah ba azumi ba addini ba ba dukiya ba ba, ba tarbiya galiban yan farautar mu kenan wa man atasulqana futin wanda ya shige wa masu mulki za a fitine shi a addini shi in malami ne zai lalace zai iya mutuwa ba imani za su zubar mashi da mutunci za su lalata shi za su yi amfani da shi shi ma su wurgar da shi su mai kyautar da ba ta kashe talauci ba su mai kyautar da shi ma bai wadatar balantana na gefen shi su amfana la ya kaki su ba shi umara ko zama su iya baka umara kuma su cire guzurin ana yi a ce to akwai kujerar umara amma iya kudin tiket da accommodation ka nema na abinci ka nema na abinci da tsaraba sai zo ce to an biya maka kujerar umara miliyan biyu amma an zara miliyan ɗaya ta guzuri yanzu kai ne kuma za ka nemo dubu ɗari takwas na abinci da tsaraba da suwaye kaga da ma baka karɓa tashi ba ka kusa haɗa kuɗin umarar da kanka in ka je kai talabbai kanka da yanci in ba sa ba in ka je kuma sai lakana maka to in dai an je kar amanta da mu oga ma dai da ya biya kujerun na yana nan insha Allah za su sake komawa ai ta ma Allah Allah maimaita mana kuma ruddu ila Allah maulahum alhaqqa ah eh ga da kudin ka kawai ka je kai labbai kanka mai yanci ko ba kai ma kowa ba wanda ma ya taba ka ka waiwaya ka fada wa Allah la suna nan a lunguna da sakuna sun tattaba ma Allah ka taba su sun ɗiɗɗiban mana Allah ka ɗebe sun mana duk za ka iya faɗe kama an biya maka mamar da ya dahu la ya mutu rijale haka yi alimamu shafi ya faɗa inda ka miƙa hannu ba za ka yi miƙa kafa ba in ka je gidan wani rabin ka zaɓi ɗaya ko dai ka miƙa kafa amma an dora ba ka miƙa hannu ko kuma ka miƙa hannu kullum ka tankwace kafa kowane akwai fa'idar shi ko in ba ka da ko kwandala mai amfanin miƙe kafar da kwace kafa ka miƙa hannunka tunda dama kila abin nan hadhihi bida'atu narun tadilaina eh dan namun ne ya fara dawowa wannan ba ka sona ne na yaya na bai gama dawowa ba to shine sai Abu Darda ya ce mashi naji manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata alƙarya babu wani ƙauye la tuqamu inda aka samu mutane uku la tuqamu fihi musalla wa'annan mutane uku ba sa fita su jami'i illa tahawada alaihim shaytanu face sai shaidan ya mamaye su in dai ba a fita jam'i na asuba ne na azuhur ne na la'asar ne na magriba da uwa uba isha da asuba wanda su ne alamun munafiki a ce baya iya fita jam'in asuba da jam'in isha to duk ƙauyukan da ba sa fita irin waɗannan ayyuka na ibada na sallar jam'i to istahwal alaihim shaytan sai yake ce mutahir yace fa alayka bil jama'ati ya kai dan uwa madaunin karkara na hore ka da sallar jami'i fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiyata ko fa inna ma ya'kulu min ash-shati adh-dhi'bul qasiya abinda muka sani shine ita kura tana cin akuyar da taware in garken awaki ya taho suna tafiya a manna da juna kura ba ta iya kawo hari har ta fiske daya ba ta iyawa abinda take yin suna wuce za ta yi ta kallon su idan akwai wata a baya da ba ta biyo tawagar ba sai ta tare ta sai ta make ta daga nan sai ta cinye ta wannan hadisi ne da alimam hakim ya inganta shi kuma ya fitar da shi alimam al-zahabi ya sahaha shi kuma ko yayi muwafaqar tashihin da hakim din yayi irin hadisan da ake cewa akhrajahu al-hakim wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi kuma ya tabbatar da hadisin wannan matsala har yanzu kuma tana nan a kauyukan mu kwarai da gaske zaka ga kauyuka masallatan ba a jami'a da asuba sai ga kila cikin mutane 20 da ya kamata su tunfi jami'a kila ne mutum yake cewa ko kaga sauran na da bukatar a ilmantar da su su san wajabcin fitowa jami'i sallar jami'i wajaba ce wasu kuma za a gama sabbin musulunta ne musamman ƙauyukanmu za ga ana sha'awar musuluncin kama matsalar malaman da masu da'awar dan kare abin da yanzu ga kashi casa'in da biyar na tafsiran da ake da abin ne ake yi bayan juya mita ya kamata yi casa'in da biyar ɗin ne ya kamata a kai su ƙauyuka wannan nan da an tallata mashi zaga ya musulunta haka to in ya musulunta kuma yana bukatar a karantar da shi kuma yana da bukatar masallacin da zai salla kuma yana da bukatuwar makarantar da zai koyi addini da malamin da zai amsa mushi fatawa amma sai ga an tsaya a gari ana ta sabanin matsaloli na mustahabbai tatabbu'ur rukhas khilaful aula makruhai cikin abinda ma duka zai iya zama duka tanawu ikhtilaf ne na tanawu wannan ce halal ne eh wannan kuma yana ga mustahabbi ne wannan dai yana ga kuma makruhi ne alladhi la yantil jawa wanda ƙauyukan ya kamata a mayar da hankali kwarai da gaske a ga cewa an yada addini yadda ya kamata yanzu kokarin da wannan adam ashaka yake yi yana da bukatar dauki duk da ana kokari kwarai ana tallafa musu ka duba yadda suke samun masu musulunta manya-manya da ƙanana a ƙauyuka duk ƙauyukan taraba din nan duk ƙauyukan gombe ji yankunan adamawa a ƙauye sai ka je ka ga garuruwa ɗari ko hamsin kowane gari da sunan shi gari ɗaya biyu uku hudu goma suna da dagacinsu da masu anguwanninsu amma su ko kiristancin ma ba sa yi yanzu musuluncin kawai da an tallata masu sai ga sun karba sai ka zan ce adadi ɗari kaza sun musulunta to kaga suna da buƙatar a ce to a gina musu masallaci a gina musu makaranta a ɗauki wani a kai shi ya rika karantar da su ko da in ya je wata biyu wata uku ne ya dawo a sake kuma tura wani wani a gari yana da dukiya zai iya wannan aikin ya ce to kai daga ka gama digiri in gwamnatin tarayya ta dauke ka aiki nawa za ta baka ya za ta wani dubu tamanin to za mu baka ɗari da hamsin ka je ƙauyen kai wata shida ka koya musu al'arusulun salata ka koya musu al'adukar al'akadari daga alamtar kai fa zuwa nasu su iya karantawa su haddace su samu na sallah har ka samu limamin juma'a a cikinsu ko ma da yane ya rika limancin juma'a to za ga addinin na da masu sha'awar su karba kamar yadda da yawa wani sun musulunta suna faɗi addinin na gaskiya ne amma bai samu mazajen da za su yada shi yadda ya kamata ba sai ita ƙaryar da hayaniyar ma kana salatu min inda albayt illa muka'a wa tasdiya sai ita kuma ta samu wanda suke yada ta a zuga wannan ya bar addinin wannan ma ya karba wannan ma ya karba a bashi wani abu na alkhairi shikenan sai a kai shi a baro daga ƙarshe in an je lahira kuma sashi ya tsine wa sashi an dai riga an yi asara su da ka wanda suke a nan gari hatta masu da'awar akwai ayyuka sosai a ƙauyuka akwai wani kilim na tura ma wasu akwai wani uwa a nan gari shi ma yana kokari ina ga wata karamar hukumar magama a Niger State dan yankin ne dama shi amma haka ƙauyukan na yanzu ya huda su yana shiga ana musulunta shekara wajen uku kenan yana shiga yanzu gobe juma'an nan jiya dab da magariba wasu mata hudu suka musulunta yana samun har fastoci da akwai matar da ta musulunta kusan duka bible din ta haddace dan suke din suke sa da tana da jiki amma kai ta dawo dogon hijabi hada tambari da kayan agaji in aka zo aka samu wasu kiristoci za su dan ja sai a tura ta me a bible din ya daure maku kai ai maku fashin baki to jiya mata hudu suka musulunta yanzu jiya yake ce man gobe juma'a daidai sallar juma'a mutum 80 za su musulunta za ka ga mai angoya musulunta daga ciya musulunta da sauransu babban abin da yake da bukata dauki daga nan dare ana kokari yakan tafi da kaya set in kana da kayan da kai ba za ka iya sawa ba wanke ka goge ka bara aika da su akwai kayan da ya hada daga nan wani yayi farfesa ne yayi shi ba zai iya sasa ba haka aka hada da aka ba wani mai anguwa albarkacin wannan malin malin da ya sa sai da ya karo customer haka ya rika budewa wai wai shine a kalle shi fa shine ma ko aka ce ranka ya dade kai ne yace to garin nan ba sauran kiristanci wanda suka sauraya ba su nan da gobe yace mu masu da'awar su zauna wanda suka ƙi musulunta zai ɗauki mataki yana da fawa mai anguwa ne kaza mai anguwa ƙauye kuma ya bi daga jabin ni da yan an zo kusa da gidan sai an cire takalma a ce ranka ya daɗe an wani lafiya in yace gora za a siyo mai sai ka fasa hidima ka tafi ka siyo mashi gora kilomita sha bakwai abin ni ko yanzu hakima in ya aike ka sai ka gama hidima ka ko hakimi ya ce kaduna za a karɓo wani sako da gaskiya ranka ya daɗe ranka ya daɗe yana da hidima ban so in sha ruwa a waje to za ga ya tafi da kaya ɗaruruwa amma ba za su isa ba yanzu wannan da za su musulunta in so samu ne kowace a ba ta hijabi a ba ta firmin zani a ba su al'usulun salata a ba su akadari a ba su izu biyar a ba su al'adkar ba al'adkar mana abin da hisulun muslim ko kuma adkarus sabahi wal masa na muhammad risala in aka hada aka ba su daga nan a samar da gine-gine yanzu ya ce masallatai kusan hudu suke so su gina akwai islamiyyar da aka gina an rufe ba kudu akwai garuruwan da ya kamata da sun gama gina masallaci ana kokari sosan da gidan bara wani family daga katsina suna zaune a kaduna suka kira shi kawai ganin bidiyon suka yi haka suka ce wannan da'awar za su karfafe ta irin ta ma suke nema suka ce me babbar matsalar shi ya ce mota suka turo aka ba shi sharon daga kano wasu su ma suka gani sun ba da hijabai sama da 300 sun kai hijabai set 500 ban daga nan zariyar za ga wani sabbin kaya wani kuma wanda ba zai iya sawa ba wannan kofar kuma harin tana buɗe in mutum na da shi ko yanzu za a iya aika mashi don ko ajiye nike ce mashi da a ce kusa kusa ne gobe nan da dalibi za su musulunta mutanen ni ma in je in ga musuluntar su za ga suna jin daɗi suna ba da labarin irin yadda aka bautar da su a wancan gida za ka mutum ya ce sai yanzu ya samu 'yanci sai yanzu ya ji zuciyar shi ta natsu yana tafiya da yanci a matsayin shi na dan adam da ko yana rayuwa ne shi bai ma san shi wane ne ba mutum ne ko ko ba mutum ba dan adam ne ko aljani ne ko shedani ne ko wane ne bai san dadin rayuwa ba to ire iren wayannan su ya kamata a ce an bayar da gudunmawa wajen ganin cewa an taimakawa addini an yada shi to kaga dai a takaice yanzu wannan ka magana in kai sakaci da ambatan Allah yadda mutanen kauye suka yi nisa da shi to shaitan zai mamaye ka sai zama shi zai rika baka doka da oda shi zai rika nuna maka me za ka yi shi zai rika hana ka wasu abubuwa musamman kuma ayyukan alkhairi shine istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah shaitan sai ya mantar da su ambatan Allah ulaika hizala ulaika hizbu shaytan ala inna hizbu shaytan humul khasirun ستة إن الذين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله للي ولن تسكي سابا وألا دمن زيشي أولئك في الأذلين ولن ننسنا تكن ولن دعك رنجايا ولن دعك rinjaye a kansu aka kaskantar da su ai min azalli da kalafi suna cikin mabiya kaskancin halittu wa umul kuffar su ne kafirai ajma'una gaba daya me sababin haka yace sababu zalik kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz Allah ya kataba Allahu Allah ya riga ya rubuta la aghlibanna ya rubuta fil lawhil mahfuz a lawhil mahfuz ay qada wa aqsama ya zarkar da hukunci Allah ya riga ya yi rantsuwa la aghlibanna sai na yi rinjaye zan rinjaye kowa والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Allah shi ne ya aiko manzo da addini na gaskiya li yuzhirahu ala addini kulli dan ya rinjayar da shi akan kowane irin addini walau karihal mushrikuna koda mushrikai sun ki walau karihal kafiruna koda kafirai sun ki wa kafa billahi shahida Allah ya isa da mashaida ba akan shaidar wani Allah bai jiran shaida akan wai to amma mu alamar da take nuna musuluncin nan shi zai yi nasara a Allah ta kafa billahi shahida shaidar na gun Allah bai san wani zai ce eh mun ga alama kar ma ka ga alamar haka take bal alamun ma na nuna haka lokacin da aka yi farmaki addinin a lokacin sai ya kara mashi farin jini yace ana ni ne da rinjaye wa rusuli ni ne da manzo na kuma shine zai rinjaye bil hujjati da hujja aw sayyid ko da takobi inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma mabuwayi ne la yu'ariduhu shay'un babu wani abu da zai tunkari Allah illa fatira wa fashila face sai wannan abun yayi asara sai ya watsi kuma akhbara ta'ala anil mu'minin sannan Allah madaukakin sarki ya bada labari game da mu'minai as-sadiqina masu gaskiyar gaskiya fi imanihim a imanin mimman ishtamalat alaihim majalisun nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abinda majalisin annabi ya kunsa a matsayin su na waɗanda suka kiyaye faqala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
Allah madaukin sarki ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun waɗansu mutane da suke imani da Allah da ranar ƙarshe ba yuwaduna man hadda Allah wa rasula suna kaunar wanda yake Allah da manzon shi ba za ka taba samun imani da wannan siffar ba a ina ai ya san akwai matsala walau kanu aba'ahum ko da su masu ƙin Allahn can iyayen shi ne, ai al'umminu, ai al'ummini, au abana ahu ko da ‘ya'yansu ne ba za su so su ba, au ikhwanahum ko da ‘yan uwansu ne, shaƙiƙai ne ko ne abbai ne ko ne ummai ne ko ‘ya'yan ‘yan uwa ne na kusa ko na wane ne duka awa ashiratahum ko kuma danginsu ne ‘yan uwa na nesa bal abinda za su yi shi ne yuhari munahu za ma su yaƙe su ne suka da ba zai zo ya ce to ai ai su ba ba ne a kyale su a kan shirkar su a yuhari munahu ma'alar imani za su yaƙe su har sai sun dawo sun yi imani kama waka ni jama'atin min as-sahabati radiyallahu anhum kamar yadda haka ta faru ga da yawa daga cikin sahabbai ko da dama cikin sahabbai wanda mahaifin shi ya ƙin imani bai daga mashi kafa ba Khalid ibn al-Walid mahaifin shi al-Walid ibn al-Mughira bai daga mashi kafa ba duk da cewa ai ai baban shi ne matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ummu Habiba ba ta daga mahaifinta kafa ba Abu Sufyan kafin ya musulunta da cewa ai kaza kaza Sa'ad ibn Abi Waqqas kafin mahaifiyar shi ta musulunta bai daga mata kafa ba ta yi iya kokari akan ta ce ba zai imani ba har ma ta ce zan kunyata ka idan ka yi imani in ba ka janye ya riga ya yi zai zai musulunce zai ce mata mama na musulunta ta ce ya ɗan nan ka karkace ta ce ban karkace ba na musulunta ne ta ce to wallahi ka dawo shirka ya ce mama ki ya kuri duk abin da kike so ki faɗa ma wallahi ban da wannan ta ce to wallahi sai na kunyata ka sai na zubar maka da kima a gari me za ta yi to ta ce za ta zo tsakiyar rana irin ta saharar makka ta daina cin abinci ta daina cin abinci ta tare a rana har ta mutu daga nan sai da sabon shi saboda musulunci maman shi ta mutu ta ce sai mutane su kyau lakanta ka ya ce mama kakki ta ce sai ta yi aiko haka ta shiga ta wuni a rana ya shigo ya ganta suka gaisa ya fita sai ta tambayin mutane me ya ce ai mama ya ce yana nan akan bakai ta ce a bata ruwa abinci da gaske yake yi yaran nan na lura da gaske yake wani addinin nasu kabiyar tsiya yake yi ta tsaya ma mana ya ce wallahi sai dai ta mutu to kaga kaga uwa ba ji matsayin uwa an ce akan shi ne aka saukar da wasainal insana har guda uku nan wasainal insana bi walidayhi ihsana wa wasainal insana bi walidayhi husna wa wasainal insana bi walidayhi hamalar ummuhu da an da lukman da kuma al'ahqaf duka saboda shi ne wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma haka kuma ya doge to sahabbai da yawa sun haɗu da ko sun fuskanci ire-iren waɗannan ƙalubalen to haka musulunci yake koyar da mu ula'ikan lalina layuwa dunar kuffara irin waɗannan mutanen da ba sa haɗa kai da kafirai yanzu mai yawan su gashi nan ma jirjik ma a cikinmu da ga shi wani ma har kokari yake yi ya ma rika nuna shi ma wai nasu ne gashi na a ma'aikatan mu musulman mu sun fara lalacewa wani an zo za a yi taro wai har da shi zai ce a bakin soci sai a cewa wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal ko kuma wani kaji wani sun zo suna magana yana fadar kalmomin da suke fada da sunan Jesus ko haleluya musulmi fa kaga wannan addu'ar da ya kamata ya Allah ya kashe shi nan take an yi asarar ragon suna da baban shi ya san wannan katon banzan za a rena da yanka yaron yayyaba rawa duk gasu nan da rabon shi ya kawo yanzu sai dai majalisar ɗinkin duniya da dala za a sayi don a kai shi gidajen tarihi da baban ya yi arziki baban amma saboda rashin sani ya yanka arzikin ya matsiya shi ne ya yanka rabon rab bakwai ko wallahi wani ma ba shi ya ba shi wani har hijira ya saboda rabon sunan wani katon banzan yanzu amma za ka shi ne yake waya da ana tare da an zama ɗaya a ba zama ɗaya ba ba zama ɗaya ba ai ba yadda za a yi a zama ɗaya kai dai mu musulmi an farɗa mana ladubban mu'amala da su waɗannan kakara shi kenan su kiyaye mu kiyaye ba ba sai ka taɓa kowa ba amma addininka mutuncinka tarbiyyarka sha'irun dininka suna da kima kare zagi hijabi kare zagi asuwaki kare zagi masallaci kare zagi waye ya kiyaye ya kiyaye in ya kiyaye su kenan za a yi zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayayya da yahudawa mafi sharri kenan la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku to amma kuma haka dai yake mu'amala da su to yace su waɗannan mutanen da ba sa nuna kauna ko ba sa soyayya ga kafirai walau kanu bainahum qaraba walau kana bainahum qaraba koda akwai kusanci na qarabatu jamin kusanci irin na na jini ko kusanci irin na zumunci dai ko da na nesa ne ka taba fi qulubihimul iman irin waɗannan mutanen su ne wanda akbata Allahu fi qulubihimul imana Allah ya tabbatar da imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin ya karfafe su da wani haske wa burhanin da wata hujja aw bi nasrin ko da wani taimako na musamman daga gare shi minhu daga gare shi ta'ala wa yudkhiluhum kuma zai shigar da su jannatin gidaje na aljanna ba ɗaya ba ba bi ba tajri min tahti hal anharu waɗanda koramu ke gudana a karkashin khalidina fiha suna masu dawwama a ciki har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi ta'atihi saboda da'ar da suka yi mashi waradu anhu su ma sun yarda da Allah bi tsawabihi saboda irin gwaggwaban sakamakon da ya ba su ula'ika hizbullah waɗannan su ne rundunar Allah kuma tawagar Allah junduhu rundunar Allah fil ardi a bayan ƙasa yattabi'una amrahu su ne waɗanda suke bin umarnin shi wa yattalibuna nahayahu kuma su ne suke nisantar ababen da ya hana ala Allah ce ku saurara inna hizballahi humul humul muflihun lalle rundunar Allah su ne masu cin nasara rundunar Allah su ne masu cin nasara alfa'izuna masu rabauta da khairai daraini da rabo da dacewa na gidaje guda biyu malaka bada ati suratu wannan surar ta fara bi sama'illahi ta'ala shakwa marrajat amraha ilayhi wannan surar an bude ta da sauraron da Allah yayi na koken wata mata da ta mayar da al'amarinta zuwa gare shi wa ashkaha ta miƙa kokenta kuma Allah ya saurari kokenta wa bayyana adaba majlisul khairat kuma wannan surar ta bayyana mata mana ladubban majalisi na ayyukan alkhairi makaranta ce wani zaure ne wata halka ce ta ilimi a cikin masallaci ne ana tattauna al'amura na addini to duka akwai ladubban da ya kamata a ce an kiyaye wa arshadat kuma wannan sura ta shiryar ila ma yusabbibu fi halqisan al-fadi al-mufsida kuma wannan surar ta nuna mana abinda za su sa mutum ya kamu da cutar miyagun ɗabi'u ko lalacewar ɗabi'u wa khatamat kuma surar ta kammala bi ridwanillahi minal mu'minin al-mukhlisin da cewa akwai samun yardar Allah ga mu'minai masu tsarkake ibadar su ko masu tsarkakewa fi imanihim a imanin wa ridahum anhu ta'ala kuma surar ta tuke da bayanin yadda su ma mu'minan suka yarda da abin da Allah ya ba su wa bin najahil azimi kuma surar ta tuke da yin bayanin wani rabo wata tsira mai girma lahum gare su fi duniya wal akhirah a duniya da lahira amma me yasa suka samu haka saboda sun kiyaye aqida ta alwala wal bara wannan ayar tana cikin manyan ayoyin da ake tabbatar da su a haka addini shi zaka rike a kowane bangare na rayuwa har kwanan wata naka ce maka yau nawa ga wata kai ka ce mashi 16 ga Ramadan sai ya ce banda shi na bature sai ka ce mashi biyar ga march amma tajin farko ce nawa ga wata ka ce biyar ga march to ba ka da alƙida ta walawal bara ko kuma ce yaushe aka yi ka sai ka kirawo mashi shekarar bature a sai dai ka kira mai shekarar musulunci sai dai idan ka fahimci shi shekarar baturen yake nufi a lokacin sai ka bashi saboda bukatuwa ta yanayin wurin da ake wannan shine karshen wannan sura sannan kuma za mu dakatar Allah sai mu gobe sai mu tashi a suratul hashr Allah mu yi sarki ya samu dace ku da Allah mu hamdika sallallahu alaihi wa sallam sallu wa tubi da assalamu alaikum wa Thank you. ya gajiya ya ayyuka